نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين فشي الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة واندكي ينقل كركدا أبرن مغرم جمهورية النجار يومنا ثلاثة شابقي جواتنا شوال hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da sha biyar ga watan hudu dubu biyu da ishirin da biyar. Yau insha Allah za mu yi darasi na arba'in da hudu cikin littafin suna na asai da sabi. Inda muka zo karatunmu na ƙarshe na 26 ga watan sha'aban mun tsaya bayani na kaifiya ta kiran sallah yanzu ma za mu dasa daga ita sai mu ci gaba insha Allah ta ya yi magana kaifiyatuhu ya ce warad al'azanu bi kaifiyatin salas na zukuruha fi bayani kiran sallah ya zo da halaye kaifiya uku kala uku za mu ambaci wannan kala uku a abin da zai biyo baya ya ce awalan tarbi'u takabir al'awwal wa tasaniyatul baqil azan bila tarji' ma ada kalimatu tauhid فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة لحديث عبد الله بن زيد المتقدم yace kafiya ta warko yin kabbara hudu in Allahu akbar Allahu akbar an ta abin da yake sunna ta kabbara hudu ba za ka ce ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su hudu bi ake gamawa Allahu akbar Allahu akbar ai haka so biyu shine tarbi'ut takbir yace za a kabara hudu wa tasniyatul baqil azan kuma sawara biyu za a yi wajen ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah duka za a yi biyu kuma bila tarji'i ba da tarji'i ba za mu ji bayanin tarji'i a kaifiya ta uku a hadisin abu mazura wannan bibi da ya ce maka banda kalmar tauhidi yake ni ta ƙarshe la ilaha illallah ita wannan ɗaya ce ya ce fayakunu adadu kalimati adadin kalmar kai lissawa kalma goma sha biyar ce akan hadisin abdullahi bin zaid wanda ya fara ganin kiran sallah a mulki annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mai da wannan mulki da kaifiya da ya samu shine kala ta farko mun karanta a baya sai kala ta biyu tarbi'u takbir wa tarji'u kullu kullu kullu min shahadatai shine yin kabbara hudu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar amma وترجيع كل من الشهادتين da shaidawa da konkoma da tarji'in kowace daga cikin shahada guda biyu bi ma'ana ma'anar magana an yaqul an yaqul al mu'adhdhin ashhadu an la ilaha illa Allah kenan lokacin da yayi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar muna magana tarji to yanzu shi mai tarji maimakon ya daga murya da ashhadu an la ilaha eh kasa kasa daidai ko suna ji ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ونشين إني قصقصة إيه كوما مريا سما كمان ديوارا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ترجين كنا ين كلمة الشهادة كمان دهوركو أيس قصة قصة kuma a sake mai da su sama sama kamar da aka yi wancan shine tarji nan sai ya ce shi ne kenan zai a shaɗu Allah ila illallah a shaɗu Allah ila illallah a shaɗu anna Muhammadar Rasulullah a shaɗu anna Muhammadar Rasulullah ya hafi da biha sautan zai murya ƙasa-ƙasa kamar da na bayani dai in ya ɗahara da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to zai shaɗu a shaɗu Allah ila illallah zai ƙasa-ƙasa ثم يعيدها مع الصوت bayan ya yi ƙasa-ƙasa sai ya sake wannan a shaɗu Allah ya la'allallah tare da sauti sama amma da bayani aka ci yanzu ya ce fa'ana bi mahazura annan nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu al'adana ta sa'a asharat kalim rawar hamsa nasarar ya karantar da shi kiran sallah da kalma goma sha tara. Nan sha tara bayan waccan sha biyar ƙarin kalma hudun wannan da ya mai da shi sun zama sha tara. Sai zuwa biyar ya gabata a baya dai, sai na uku ya ce ta sinatu takabir ma a tarji'in shahadatain. Ita mai tarji'in maimakon a kabara hudu sai a kabara biyu. Allahu akbar, Allahu akbar. Kuma أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله kenan ƙasa-ƙasa aka yi shahada ta biyun bayan ya yi Allahu akbar Allahu akbar dan nan ba biyu bai wadda sai ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammad dan ƙasa-ƙasa na kusa da ya ji shi kuma ya koma sama ashhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله haka zai san murya kasan ha'ida amma a shahada kin je kan shahada kin je zai kasa kasa da hurku yace wannan shine ruwaya ta Hamsa kin Imam Ahmad Abu Dawud Tirmidhi da Sahih ibn Majah yace kin tasaniya kin takbir ma'a tarjih shi muka ma'a tarjih shahada ta kon koma wannan shahada kin guda biyu فيكون عدد كلمات سبع عشر كلمة وانزا كقولنا كلمة قوم شابك وشي دا أن هد بيو بمكو هدو كبرا أي أي بيو وما أي ترجيح yace bima rawa muslim ya wannan magana dalilin ruwa imam muslim da ya ruwato ana bi mahzura anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allamahu hadha al-adhan annabi sallallahu ya karanta da shi wannan irin wannan kafiya ta kana sallah Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله دو أن تشهد نركو قصقص زيس ثم يعود هي ساكت daga murya bayan ya tashahud kana kasa kasa sai daga murya kaman da har kabara ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma hayya ala salah zuwa ƙarshe nan a taƙaice kiran sallah kamar da muka yi muka yi yawan anan wancan na harko tarbiyyar ta kabir lafazin harko idan ladan ya zo ya kalli alƙibla cikin kafiya ya sa hannu a kunne ya kalli ƙibla Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wannan shine ba tarji mai tarji'i Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أنا سوينك فيها نا ترجيح با ترجيح nan ‘yan kulla mun saba ‘yan kurakurai da aka saba wajen kiran sallah wani harkon zai ce Allahu akbar zai ja wannan akwai matsala ta har kaman kana alwata family kana tambaya ne baka tabbata ba shin Allah mai girma ne Allah kurin Allah babu ja kuma cewa Allahu akbar akbar baka ta ba Allahu akbar ka bata abun daga mun Allah mai girma ka koma ganga kuskure ne kai kai ja bayan ba Allahu akbar akbar akbar bar kurin baran ne ba a ja wajen ba ba a ja kuna Allahu akbar Allahu kuma Allahu ba mai madda doguwa Allahu akbar ba su ga cin daina a wurin ja bane madda ce tabi wajen shahadu an zai ce a shahadu shi ma nan kamar ka tabi nan a shahadu an kana haza kana ka shaida ba a ce a shakunun a shahadu kai tsaye kunun a shahadu ashhadu ashhadu kuran ashhadu kai tsaye kuran ashhadu an la ilaha illallah kuma wajen wajen illallah wajen illallah kuma sai illallah ba da ila ashhadu an la ilaha illallah illallah illallah baka jira kuma sai hada mana kuma sai wannan illallah ba ba ba illallah ashhadu an la ilaha illallah illallah illallah ba mai ja illallah haka wajen hayya ala salah a ce ake ta hababba ba a tsaya da ma'aikaciya da salah salah kamar kuna ne su kuma salah a ji ha a ƙarshe ashe alafa ya ha hayya ala salah حي على الصلاة قلت صلاة صلاة مطلتي شما حي على الصلاة أجح أجح حال دليل قشي حي على الصلاة وجن حي على الفلاح فلاح حا زد هكذا حا حي حي على الفلاح kuma yin da kuma sai hayya da babu shi ma nan jihar كنت حي باب حي على باب كل حي على صلاة حي على حي على حي على don an kula koyo da aka saba ya kaba kaba da su kuma wajen ashhadu anna muhammadar rasul akwai ce ashhadu anna muhammad anna muhammadan zai ma ba na ba ta ce anna ma anna kurum anna muhammadan ashhadu anna muhammadar rasulullah anna muhammad kaka ce kaka da anna shi matsalar ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan da yin gyara dai a ta gyarawa an gyara kuna sai yanzu bayan mun ji kafiya da mun ji satin daga wancan karatun na ƙarshe mun ji ta sai a tasawir nan a tasawir iya kawo shi ne a nan a ma'ana ta a salatu khairu minan nawm dan akwai Abu Dawud ya baban tasawir sai ka mas'ala ta kiran mutane bayan kiran sallah da yake salatin ramakumullah salatin ramakumullah ku zo sallah ta zo a tabana zai sallah ta zo wanda abdullahi bin cikin sunan abdullahi ta fata abdullahi bin umar ya ji wani masallaci bayan kiran sallah sai ji ladan yana cewa as-salatu yarhamukumullah as-salatu yarhamukumullah a cikin sunan abi dawud abdullahi bin umar ya jin haka sai cire sallah gaba daya yace wallahi la usalli fi masjidin fi bid'a yace na rantse da Allah ba na sallah masallacin da ake bid'a ba bi liman kin ba ma sallah bai amsa ba ya wuce shi sallah ban mutum suna bid'a ba ma sai an ce ba ban bid'a sallah ya su kawo zai ra'ayi ne a wannan ra'ayin ga kuma masu ganin ana yi amma wannan sahabi ne a ganin akwai malami masu ganin kamar Hassan al-Basri kuma masu ganin salli wa ra'uwa wa salli wa alaihi bid'atuhu ina akwai masu gan haka nan duk da ba duka ba ta sallah ba ta yi ba amma a gaskiyar magana bin nan bid'a sallah matsala ce ya kalla ruwa wanda ya karanci shi ta kitar tawiya ya kawo masaloli da malamai ke magana su suna magana ne sallah ta yi da maganar dan ƙwarya bayani cikin ita shan kitar tawiya kan cewa a gari idan ya zamanto babu wani limami sai dan bid'a a garinku ba ka fasa sallar juma'a ko jam'i idan ya bi da haka suke yana magana ba a fasa sallar jam'i da juma'a don liman ya bi da ita wani sai a kira ahli sunna magabata to amma shi ma ka magana cewa cewa inda ake magana hatta da kan ci wannan littafin na dawud al-akam na bulugul maram ya kan masalar cewa idan ka'ida bai dacewa ga musulmi ku sa ɗan bid'a liman idan za ku iya sa ɗan sunna ɗan bid'a kuna da laihi laihi ne bin ɗan bid'a ya ce ko ko gane sunnan a garin ya ka ɗan bid'a wannan ba ku uzuri na kuma suka can magana ta wancan malaman an ce an ce wani bai ci bai mutu bid'a sallah shi bid'a ce a suna ni inda yake da ba a gari ba bid'a ba sunna ya ɗan bid'a akan bid'a ce kadai ba a fasa jami'in sallah ko juma'a amma ko su sun yarda ga sunna baka bin dan bid'a kuma da yarda cewa laihi ne a bar dan bid'a zama limami kunya kunya san canzawa zama inda babu buku iya canzawa dan bid'a ne shine limamin kurin babu wani ya shi ana ka ce ba a barin jami'in sallah ko juma'a nan ya bid'a kaga wannan sahabi ne ibn umar ruwa ta suna bi dawud wasu ka kawo ruwaya ta abdullahi bin umar a wani wuri kan ya bi hajjaj sallah hajjaj an san mabannaci ne ya fasikanci kwarai banna kuna mace a takaice sai ba sahabi ne kuma ba sahabi ne hajjaj ba sahabi bane an san ibn umar ya bi sallah sai suka kawo hujja da abin da ya bayyana a wannan akwai dalili shine shugaba kuma kowa ya san hajjaj irin wanda ya kashe har cikin sahabban balle tabiyai mabannaci ne akwai ruwa dan ibnu umar ya bi sallah ga hukunci da umar wani iya zaman kanshi na ba matsala ta har zuwa yi da ce bai sallah inda ke bida zo suka suna bida wuta kaka shi kai shi kenan kaka inda akwai sunna da dama sunna bai wada muda sallah amma sallah ba a ta ba ta yi ba dan wa duk wannan bayanin malamai ke yi mutane kullum kana bayani aka ce ka san illa ka san aka ce ba ka ce fikir waƙi bil waƙi ka san kana magana da wa kake magana a ina kake magana wani maganganu na malamai magabata mu yanzu ana ka ɗauko malamai yan bid'a kamar kuma malamin bid'a goma za ka samu takwas iya shirka da Allah ko ba ka bane ba su ne yan duba su ne yan tsubu ke zai na maka maganar yan bid'a a Saudiya ko a Yaman ko a wata wata ƙasa daban ta musulmi ya da saba da yan bid'a na garin mu anan bid'a ba ta kace bid'a tana cikin aidakiya zaka shi ke duba zai bada sa'a ya rubuta sunan wannan ya ba mace ya raba ta miji da kishiya ya raba mace da miji a wannan kurciya kaga wannan kaga wannan shi mushriki ne ba bid'a bace ba wannan mushriki ne gurin gariya sai tabbata iya tsubbu dan tsubbu ne iya wannan su kullum kaga dan kun mushriki ne ba mu ga bid'a ya huce bid'a dan ba ce mushriki ne inda ya tabbata kenan inda ya tabbata iya wani abun ya tabbata iya duba ko tsunan zubu ne kaga anan bai cikin layin abida ya cikin layin mushrikai bai wa ka sallah bayan shi inda haka yake da magana magana daban ce kuma nan muke yawan mutane anan muke yawan yan bid'a kaɗan ne wanda ba su shirka da Allah ɗaya ɗaya ne haka nan in na yi hukumci na ce ɗan bid'a kaka ce ai ɗan duba na ungoku ko ɗan tsibba ungoku ba shi ba nan bida kare ya kai illa ita suke cewa sallah ta yi ko kuma duk da shi kin ma suna ga cewa a shi ma inda larura babu wani sunnar ko shi sun fata ga sunna ko ka dan bid'a zai yi balin a garuwa mun nan ba in gwada babu sunna idan baka zuwa aka baka uzuri kai ko sai a da dai ne ko tsaron ra'ayi ba tsaron ra'ayi bane ba nan kaga na bi an sahabi na Abdullah ibn Umar suna bi dawo idan rutsuwa da Allah kurin ba liman bai ladan da ya bid'a ba ba liman bai bid'a ba ladan da ya bid'a ba amma ce wallahi bai sallah nake bid'a ya kauri shi wurin gaba daya dan wuta ta ku wuta ta shi wa wuta ta yi shi sun sallah bai dawo kamar ba hira bace ba Allah shi da mu kenan a can iya kiran ya tasawi a can sun abi dawud iya yin wancan salatul hamdulillah amma na tasawi ya kashe ma'ana yin as-salatu yace ويشرع للمؤذن التثويب التثويب يشرع أن شرعا تاوى ميكرا صلى يي الصلاة يكي ما يفسر من التثويب يكي وهو أن يقول في آذان الصبح بعد الحيالتين شين أكرا صلى الصبا bayan hayya ala hayya ala falashin hayya alatain bayan hayya ala sala da bayan hayya ala fala a bayan su zai ce assalatu khairun minan nahum yace qala abu mahdura ya rasulullah allimni sunnat al'adhan abu mahdura yace ya rasulullah ka karantar da ni sunnar kiran sallah fa'allamahu ya karantar da shi a karantarwa da ya mai waqal fa in kana salatu subh قلت الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wannan yace in kana cikin sallar asuba sai ka ce as-salatu khairun minan nawm nan abinda kullun ya karantar da mu yin as-salatu as-sallar asuba daga daga tawon muna na albani rahimahullah tawamul minna yace wannan malami bai kamata ba abin da ya anan ya kamata ya ce ya kawo ta shuba ya kace ya bar mutane a tsaka alkar hanya babu alqibla da ta za a salatu a ina kiran sallar farko ko na biyu yace wani abu ne ya bari a tsaka ya bari ya bar ku da shi akan hanya bai tsara kuma madogara ba ya kamata ya yi bayani a ina ‘yan wa matsalar a salatu kairu minan nau ba matsala a yau saudiya take da matsala ita ta kawo matsala mai saudiya saudiya suna a salatu ne a kiran sallah na biyu irin da ake nan garin wajen mutane mai iyawa wajen adu sunna ba me wannan shi yasa suna kawo shubuhi da yawa ina kwanaki nan wani malami ya zo daga wata ƙasa ya kawo shubuha amma ki so kwatanta shi ka ra'ayin wasu malamai suna kawo shi ne masu sunnar in a salata a ƙarshe duk daga baya na yi bayani na raddi kan magana da dalilai wasu su ɗauki abu shugabance kullum ke ɗalibi ana magana kaji wata wannan ga zo bai tura kan bai tura kan naka sai ka san dalilin da ne zai tura ka da mun dalilin da tura kan da kake kai na kullum yarce ana yi kun bid'a ce yarce bid'a ce kaga kullum mutum abdullahi bai rigima wannan kan san me dalili menene shubhar masu kawo cewa a salatu ana yin takiyar sallar ƙarshe babu nasi karar sahihi ba wannan yes wannan ruwa ta abu mazura yace ai annabi ya ce ya ku abu mazura kiran as-salatu khairu min nawm ba akwai ruwaya sun san da ita dan akwai cikin sunan abi dawo ya ce fa in kana mafhum ta fa ga salatu subhi fil awwal fa qul fi salatu awwal ya zan awwal min subhi qul ya zan awali min subi ka wadi a kiran sallah na harko haka kamar na abun wazura suka zana bi dawud fa qul fi azan awali suka wadi a kiran sallah harko na asuba salata khairun kaga na hadisin ya hori cewa a kiran harko ko to amma su wata mun sai a ai iqama makin salati annabi da yace kir azan awwal ai kenan tana iqama kenan kiran sallah na keto alfajr wata azan wai ana ne iqama ce ban kowa sai ga kowa tambaya a musulunci wata sallah take da kiran sallah biyu ko wata asubaci ba ta bani to tsakanin karin ba in ba yawo da hankali ba an aka ce ma kiran sallah asuba take kiran sallah biyu ko wata ne sai na ce maka a kiran sallah na hulkun asuba da Allah nake ne ne ka ne kira ikama ina ce ma kiran sallah ina kiran a kiran na hulkun nace kuma ta ta san kiran sallah biyu gare ta ina da ka sa azana ciki tun shubha ce sai albani ki tara mu wallahi da shi albani ce kararakun bid'a ce ma yin tahawwu annabi daga ta bid'a ce albaninta bid'a ce ba wata kuma mutum kan ta ce wanda kan ce masu na masana'ani ya kara magana ya ce asali ma abu mahazura ya bayani karara ya zan awal min su bai ce kin sala na hurkun asaba wata ruwa ya buɗe da albani kawo ce fa in ka fa in kunta fi azan awal min su bai in kina sallah hurkun asaba ne kace sadkharu min nau to ga yace nasi karara kushi za ka juyo nasi ka ci za ka da ra'ayi iyayewa kaza ihtimar ke kama ra'ayi ne ba nasi ba da karara sai me wanda ka ji sunan salam yace idan man ka diba asali an shar'anta a salatu ba na shiga lokaci ba dan a tada mai barci daga barci ya walka mai kiyamun layin ya rage ya san lokaci ya kusa daman kamar tambihi ce a walkar da ku lokaci ya kusa kun ba a kiran sallah na asuba sai lokaci dama haka take shi albani mu daga cewa a sunna ita ce gano kiran sallah na farko da bishi na salatu karam nan ko abu na biyu maladane guda biyu su ne sunna a sa ladan biyu daga an ji wani hujjar salatu ba dai da kaji wani yake yi kasan wani ne ba ta ke me ta ke to da wanda ke to ba dole shi ba ce ko kaje ta yace ba kiran sallah ya ma tawili kiran sallah ya lokaci ya kama ya kuma barko musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la yamna annakum adhan bilal an tsamo sharab kai hana ku komai yace hatta ibn ibn ibn umma katum to fa innahu la yadhan hatta lil asbat asbat wata ruwa da cewa fa inna bilal yu'adhin bilayl annabi ce kiran sallar bilal kai ana ku ci da sha domin bilal iya yin kiran sallah a cikin dare su da Allah kowa ya san wahala salatu ta ruwa bilal ya wahala salatu shi ya koya salatu asalin shi wahala yinta to bilal ke yin a salatu to kuma yaushe an ce maka bilal iya kiran sallah a cikin dare ka ce kuma a salata na yin taɓa ki tarfushi kaga da wannan ya kai mulkin shuba sai da mai ma ba ni karara bilal iyayen kiran sallah cikin cikin dare annabi ce ki su bilal shi fara ma salatu duka ko ruwa ka ruwa daga salatu in daga ta zo bilal ya fara yinta kuma shi ke yinta ku shi annabi ya ce iyayi cikin duhun dare ku ci ku sha azumi har sai ibnu kutum shi ibnu kutum shine bai ya ce gari ya waye an gaskiyar magana yin asalatu a farko shine sunna jimi ce haka ba ra'ayi ne bai nace karara ba nace ka batun hadisi annabi ce as-salatu fi azana ka azana sani ba ni kama shi kuma kirki mutum duka kamar ayi da ke shi ga maka na san hadisi eh hira ta wasu malaman san da Allah ga wata musu na ga muku nan tarihin as-salatu da muka fara anan an tada hankali a gari cewa yin ahlus sunna ko izala sun kawo sabon abu suna turfan mutane da azumi ya kaza kaza kaza suka ta yi wata shekara daga dan Umar Samail shugaban ayyan je mutu Umar Samail ya kawo ziyara nan garin ina tayya wajen turbi da ga mota a sun Islamic gida mun saba da shi zaman da ni a Nami sai na bi su da sun shiga gida sonara sai na shiga aji sun zo gaisa mun gaisa da shi muna hira da shi kusa magarba haka sai wani malami cikin malamin garin nan da tijin sai je ana hira muna hira wanda ke yi shi haka ba larabci muke da shi ba hausa kike ba sai wani ya zo da ce nan kamar an kaisa to zai tattu amma ku yi hankali ba a garin nan akwai suna nan sun kawo fitina suna talatu kasar turamfan ku ina jin haka ya ce to to ya ce ya yi ya ce idan an gaya mana an gaya mana kiran kan su ga tuna an ba su labarin abin da muke na talata nan samun gana ce tana ba su labari ya kungiyar suka zo a yi lokacin ma kungiyoyi su suke da magana a lokacin shi ya ce an gaya mana su an gaya mana su an ba mu labarin su na ji haka da yake shi bai yin bai larabci tsohon yana mai larabci na shi ta kai mai ra'ayin ka wani magana ta tambayi umar samuel mai ra'ayin ka wani magana ya ce a ka san jama'a ba ba san jama'a ba ko zama lahiya ga mai ra'ayin ka yanzu bari dai ina dawo ba sallar magariba bayan magariba sallar ce ma hasa in sallar cika shiga wata mishi Allah ya samu cika daga ne wajen umar samuel muka tayi muka yi sallama muka shiga muka shiga ɗaya cikin malaman garin wani ban malami ne da ya gama mahitar hankalin shi wuta shiga awa malam sallama sai ki wutarwa ya jima a ciki kuma kuma muna na kowanewa zai ce mana muna kowa kun ya jima can an jima sai wuto ashe da ya wuto sai ya je ga babban babban nasu a sama ila sun wajen samari sai ta yi mun ku shiga idan mun saba da shi mun saba da shi shikenan nace yanzu magana muka da kai da zuwa ta ta salatu Allah ga mana me magana ka kama magana sai ce gaskiya ba mun taɓa ce Ilyas tsakani ga Allah ce wani mas'ala mun taɓa samun ta a Tunis zaman rabita da aka yi rake a cikin kuma abu rabita ya ce mun zamana a rabita a Tunis in a Tunis wasu ka fara wasu jama'a a Tunis ka fara in a salatu a farkon a farkon kilan sallah sun wata an saba yin ta a ƙarshe irin da ake a Saudiya ya ce aka kawo magana a wajen zama na rabita ya za a yi da su da bayan tattaunawa ce wallahi abin da aka ajiye magana kace gaskiyar magana wannan mutane suna da hujja madogara ta haka a matsayin mu na malamai ba mu da hujja da za mu ce su hasa sai da su dan zama lahiya ko shi maganin fitina in sun ga as iya sabari amma ba dan hujja ba yace wallahi haka muka anan Allah ya ina ga akwai Khalid shi ma da kawo fahimta cewa ba wani abu akan shi hai naji ne karara to a takaice da abin dogo wa kana shi dai a takaice sun je zama da suke sun gazo nan sun gida kungiyoyi a wurin zaman ya aka saki kawo magana magana a salatu da aka fara anan garin kenan ayi maganin mu lokacin su lokacin su masu wadi ayi sai a ciki akwai wani jan mutum ne cikin kungiyoyi sai tashi ɗaya cikin malaman garin ya tashi ya tsaye ya kama gana sai wancan shi musa bada iya jin ya wuzun saka iya ɗawa ya tace fusa jama'a sai tsakanin da alamu tsaye na malamai wani abu da kusa bi maganin shi ba mu hujja ba mu dogara ba ko kuna mata dogara kuna da hujja a nasu wata hujja a haka ake a gari wani haka ake a gari ga zaka ga da ƙarshe wannan shi ne aka samu damar wannan wuta ya ta mutu har yau muke a salatu a farkon lokaci kuma sunna ce tabbatata muke wallahi kawai ne sa maka shuba na kawai gari a cikin masu musu su kan fitina ko ne ya aka koma aka ta bala'i da kin suka dangana har da kosu masu masala za a yi wanda na Saudiya kuma Saudiya muke yi ba Saudiya madogara kitabu sunna ne ba Saudiya ba mun kenan dai yanzu shi zai kama ka dai kodin a salatu kayyum minan nawm a kiran sallah asuba za a yi salatu kayyum minan nawm Allahu akbar bayan ya ce a sallar kiran sallar asuba annabi ya koya ma abu mazura zaka ce as-salatu khairu minan nawm as-salatu khairu minan nawm Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah na akwai wani sabo da mutane suka yi in mai kiran sallar ta gargaza ya gare maimakon su ko hata mai kama is'i da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bakin la ilaha illallah ba irin Muhammadu Rasulullah ba a to Muhammadu Rasulullah ne ai ka hudu da kai ka zo nan da me ka fara ashhadu an la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ka ka ka ka hudu ta kin ba magana kakata nan da kuma sai ba kenan ka hada azkar ne ba dan ce shahada Muhammadu ba ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ilahi ne a Muhammadu Rasulullah kana kai ta kuma shi ba a san kari a cikin addini annabi haka ya koya bakin la ilaha kada ba ka ba Muhammadu Rasulullah ya kuma sai da kin sai da Muhammadu Rasulullah ba idawa bakin kun la ilaha illallah ne kade a ƙarshen kiran sallah yace rawu Ahmad wa Abu Dawud yace wala yushra'u da ghayri rasulillah ba a shar'anta ba a salatu a wata sallah ba sallar asuba ba sai kaifiyatul iqama nan kuma zai kawo yaya ake tada iqama ita ma kaifiya daban-daban ce ita ba kari ne shirin babu kada Allah ya gaji da nan wasu ba ba da wani shirka da na ta yari to na wannan kuma da yawa suke ba mana yawan jin ta juma sai maka da malama shirka da an ta juma sai maka kai gaji su kai gaji su muna zuwa ko ba ko ko mai kama ba muna zuwa insha Allah yanzu zamu shiga maganar kafiyatu da kama yaya ake kama yace warada lil iqamati kayfiyatun thalath iqama kayfiyatun thalath kana kayfiya uku ta zo ta makiran sallah ta iqama وهي gatu كيفية أولا تهركو تربيع التكبير الأول kace wani ya taɓa ya ta rigima nan wani ya taɓa yanda yanda ake kiran sallah iqama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ina kiran sallah kabara hudu ma tasmiyatu jami'i kalimati kuma sauran duka ayi biyu biyu ma ada ma ada kalimatu al-akhira banda kalmar karshe ta la ilaha illallah duk sauran biyu biyu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna الله حي على الصلاة حي على الفلاح أركام الصلاة أركام الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أشهد لا إله إلا الله تجي لا يقول duka dai biyu ya ce kalmomi biyu biyu yadda ka yi a kiran sallah ba a ga da asirin gamun saba da ya ke tashi wadda ko Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah to nan hudu za ka yi ita ma ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah da su za ka yi bibi ko ne kamar nake sai haka kamar nake sai gura ila kan ka kamar salako Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala sala hayya ala sala hayya ala fala hayya ala fala duka gaba daya banda ƙarshe la'ila illallah a garidan haka kamar kiran sallah ne illa tsarin kada kamata sala an zo wajen hayi ala sala hayi ala sala hayi ala faya fala kada kamata sala kada kamata sala amma duka fiye irin da kiran sallah ce yace wannan kaifiya kabara hudu ma tasniyatu jami'ar kalmat ta da biyanta dukkan kalmomin ai biyu biyu ma da kalmat al-akhira banda kalmar karshe ya wannan magana shar'anta kiran iqama irin wannan na fata kiran sallah da hadisi abi mahdura anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam allamahu al-iqamata 17 kalma sallallahu ya karantar da shi iqama kalma 17 wanda kan sallah muka yi الله أكبر أربعة دي أشهد أن لا إله إلا الله مرتين سوبيو أشهد أن محمد رسول الله مرتين سوبيو حي على الصلاة مرتين سوبيو حي على الفلاح إتما مرتين سوبيو قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سوبيو الله أكبر الله أكبر so biyu su ma sai la ilaha illallah guda wannan ya ce rawahul khamsa wa sahu tirmizi kenan imam ahmad ya kawo ruwaya aka abu dawo tirmizi na sa'i ibn maja to sun kawo na ruwaya sai iqama kaman lafazin kiran sallah illa qarin karka mata sallah ثانيا كيفية تبيو تثنية التكبير الأول والأخير والأخير ين كبر بيو تهرقو دا تكرشي إن الله أكبر الله أكبر تن تكرشي الله أكبر الله لا إله إلا الله أي بي بيو وقد قامت الصلاة تما أي بي بيو وإفراد سائر كلماتها da yin sauran kalma a dai daya ina shahadu an la ilaha illallah daya ashhadu anna muhammadar rasulullah daya hayya ala salah daya hayya ala falah daya karka mata salah ita zai kai ta ma da ma'anan ya kai ta ma biyan za a yi yace fa yakunu adaduha 11 kalima adadin anan kalma 11 ce وفي حديث عبد الله بن ذر المتقدم كان دي غباتا بايا da kuma mai wani malaika da gani kuma mai kiran sallah ai ya ce summa taqul idza aqamta salah in zaka tada sallah ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala al falah qad qamat salah qad qamat salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah haka ba mishi kaga nan kabara bi ce sauran lafazin ɗaya ɗaya banda kabara ta biyu ta farko ta ƙarshe ko su bi biyu ne ila ila illallah guda wannan kafiya ta ana mahiyar ita muka yi sai salisan kafiya ta uku ya ce hajji da kafiya ta kasabi katiya duk wannan ita ta ukun irin duk abin da muka yi na baya ɗaya ne ma'ada kalmata ƙarƙamata sala ita ta malikiya kenan banda ƙarƙamata sala fa inha la tusanna ita ba ayin biyu ɗaya za a yi ƙarƙa masa lata ɗaya shi ne kafiya ta uku bal tuqalu marratan wahida ita ƙarƙa masa lata ɗaya za a yi fa yakunu adaduha ashar kalimat kenan anan kalma goma sha ɗaya ce suke zan samu wa bi hadhihi al kayfiyya akhadha malik wannan kayfiyya ta ƙarƙa mata ɗaya ita ce imam malik ya ɗauka shi ta shi cikin maliki cikin malikiya sai li anna amalu ahli al madina don malaka ya a madina ana yin wannan ɗaya ɗaya shi ne madogara ya ce illa annabin qayyim qal lam yasih an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ifradul iqama kalmat tauhid karkamat karkamat sala ifada ka kalmat karkamat sala karkamat sala illa wani magana da yace ibnu ibnu qayyim yace lam yasih an rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ifradu kalimatu karkamat salat babu inda ruwa ta zo ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam na karantar da karkamatu daya babu ruwaya inganta ta ce aji ina muna muna yadda su ma gani suke karkamatu biji wasu basalahi Bala bin Abdul Bar iyawa ka san ba maliki ce su mu malikawa ne malika kaza kaza sai ga manya cikin malikawan suka malaki a yake ma ibn abdulbar ya ce hiya musannata ala kul hal ya ce ta kowane hali ta ma biyu ce kusa ba ba daya na kai zama nan shi ma ce na mace babu wata biyu daya kurin biyu ce ta kanta kan damata idan ka ga maganar daya ba ta da inganci ko da akwai ta cikin dattawai da aka saba yi biyu ce abin da ya inganci kada ka mace biyu ta yin gantuwa to tunda mutum ya yi wancan malaki ya wancan babu kira amma dai gaskiyar magana ga abin da ya inganci kurum da musa abin da ya inganci na yan uwa ya mas'alar wanda dan wasu wani ya tambaya kanta maganar ko koyon mai ikama akwai zamu ji a gaba cikin azkar wanda bai inganta ba na aqama Allah wa adama iya gaba insha Allah wannan cewa kamar da Ali Hassan Al-Halabi sai cika magana cewa babu ruwaya da ta inganta daga manzan da Allah ya aiko na yin kwaikwayon mai kama. Amma malamai wasu na ga ganin ita ma ikama ana cewa a zan ana iya yi amma ce babu ruwaya daga manzan da Allah ko sahabbai ta yin kwaikwayon mai ikama yanda ake kwaikwayon mai kiran sallah. Za mu zama ruwan a gaba ana magana ne mai kiran sallah lokacin da yake kiran sallah bai kama ba amma za mu ce cikin ka katamu na gaban sha Allah azzikiru inda al'azan zamu zo insha Allah yanzu magana azkarikin da ake a lokacin kiran sallah yace yustahabbu liman yasmi al-mu'addin an yaltazima zikr al-ati an so da mai jin mai kiran sallah yana kiran sallah al-mu'addin an yaltazima al-zikr al-ati ka lazimci wasu azkar da za su zo a gaba ga abin da ya kamata ka rinka yi in ka ji mai kiran sallah na kiran sallah yaqul mislu ma yaqulu al-mu'addin kai mai ji za ka kwaikwayi ka hudu yadda mai kiran sallah ya hudu illa fil hayya ala tayin sai wajen hayya ala salah hayya ala falah annan ne kadai ba kai bayin da ya hudu fa innahu yaqulu aqiba kulli kalimati la hawla wala quwwata illa billah din wajen hayya yace hayya ala salah kai me ji sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah ya ka maka ruwaya madogarar wannan magana ruwar da musulmi rutu haka abu dawud ya ce fa'an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam qal idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'addin ruwan jama'a kai annabi sallallahu alaihi wasallam yace in kun ji mai kiran sallah ku haɗi irin abin da mai kiran sallah ke hudu. Wannan ruwaya duka Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, tun musulun sai abin madar sun karuwaye. Ya ce wa an Umar, annan Nabi sallallahu Alaihi wasallam ƙal, ita ta musulun da an ba ta Ya ce, "Iza ƙalil mu'azzin Allahu akbar Allahu akbar idan mai kiran sallah ce Allahu akbar Allahu akbar fa qala ahadukum Umar ke ba labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar fa qala ahadukum sai ɗayan ku miji kenan shi ma ya ce Allahu akbar Allahu akbar ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله كما هيك أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال شي مجي شي ما هيك أشهد أن محمد رسول الله ثم قال كما هيك حي على الصلاة قال شي مجي سيتي لا حول ولا قوة إلا بالله ثم كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله منا cewa a Hausa babu tsini babu dabara eh ma'ana babu tsini babu dabara abinda ake fassara ma'ana wannan kalma da haul mutum a karan kanshi bai da dama ko ta dabara ta kaucewa saban Allah karan kanshi baka damar barin abin da Allah bai so haka wala kuwata haka baka da ƙarfin bautar Allah da barin mara kyan da yin mai kyan illa billahi tafi Allah an ce an ta tafawuda ne bawa kina ya mai da komi ga Allah ba abin da ka mallaka Allah shi ke da komi a ta da kiranta kanzu min kunutul janna tafkar aljanna ya ce kenan kai ya kace la haula wa la quwwata illa billah wajen hayya ala salah thumma qal da yace hayya ala al falah qal sai mai ji yace la haula wa la quwwata illa billah wala haka nan thumma qal Allahu akbar Allahu akbar ta karshe kai ma kace Allahu akbar Allahu akbar thumma qal لا إله إلا الله كما قلت لا إله إلا الله من قلبه كاونا كلمة هزوتي بابك كدبا هزوتي daga baka hazuci ka yarda in dai kai wannan kalmomin hazuci dakhala aljanna amma an kare